شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 22 ga watan rabi'ul awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da sha bakwai sha takwas ne ko sha bakwai watan abin da nawa ne sha biyar na'am sha biyar ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata har yanzu dai muna karatu ne a cikin alkabiratu thalithatu wasalafun babban laifi na 33 gabar da malam ke mana bayani game da tashabbuhun nisa'i bir rijal وتشبه الرجال بالنساء kamanceceniyar mata da maza ko kuma kamanceceniyar maza da mata wanda malam ya yi dogon bayani game da haramcin haka da tsinuwa da ta biyo baya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin namijin da ke ƙoƙarin kamanceceniya da mace wajen maganarsa ko shiga ko aiki wadda dukkan abin da ke da alaka da wannan haka ne ita ma mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinuwa game da lamarinta duk lokacin da take kokarin lalle sai ta zama namiji wajen kokayar maganarsa ko shigarsa ko kuma yanayin ɗabi'arsa to mun tsaya ne ja hankali bala ce ibnu adam ya kai ɗan adam كأنك بالموت وقد فجأك وهجم وألحقك بمن سبقك من الأمم ما ليت يا كي أدم كأنك بالموت كي كاتي كي يد كوكي دا متوى يد متوى تكي أكنك شيني وقد فجأك alhali ta zo ta mamaye ka ta girshe ka baka shirya ba baka kimtsa ba kwatsam ta daren maka shine faja aka wahajama sannan ta kawo maka farmaki da hari don ta ɗauke ka wa alhaƙaka biman sabaƙaka min al'umam sannan ta riskar da kai ta haɗa ka da al'ummomin da suka gabace ka al'ummomin da suka mutu tun daga farkon duniya zuwa yau da zarar kai ma ranka ya fita daga gangan jikinka sun rabu shi kenan ka haɗu da su ta ɗauke ka ta riskar da kai ga waɗancan al'ummomi wadda ƙalaka ila baitil wahadati wa zulmi sannan ta ɗauke ka ta cire ka daga cikin ‘yan uwanka mutane daga cikin danginka na kusa da na nesa ila baitil wahadati ta kai ka zuwa ga gida na kaɗaici wa zulmi da kuma gida na duhu wa min zalika ila askaril mauta mukhayyimatan baina mukhayyimatin bainal khiyami daga nan kuma za ta riskar da kai ila askaril mauta zuwa ga matattara ta mamata inda ake tara mamata makabarta kenan mukhayyimatin bainal khiyami kabari bayan kabari mukhayyam abinda ake nufi da mukhayyam shine kamar gurin a samu wani fili a zo a kafa haima-haima a wajen da yawa don gabatar da wani abu to yadda ake haɗa kaiman nan ga wata ga wata ga wata to haka kabarbara suke a cikin makabarta ga wani kabari kusa da shi ga wani kusa da shi ga wani to haka mutuwa ta ɗauke ka daga cikin gidanka cikin iyalinka ta kai ka cikin makabarta cikin dandazon kabari gurin da kowa bai san akwai wani a tattare da shi ba kowa bai san ɗan uwansa ya samu ba kowa ta kansa kawai yake li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ne a cikin kabari dan ba kamar yadda muke rayuwa a nan bane yadda muke rayuwa a nan zaka ga ko kana cikin wani daki kakan iya ji kakan kakan iya jiyo ihun wani lokacin da yake ihu idan ana masa wani abu amma kabari idan ka shiga ciki kai ka ce kai kadai ne kawai so zaka baka san wani yana yana existing ba malai ce mufarriqan min maliki majtama'a wa man sham wa man shamlika man tadama lokacin da mutuwa ta dauki mutum mufarriqan tana mai raba ka min maliki majtama daga mallakar duk abinda daga mallakar duk abinda ka tattara da zarar mutuwa ta dauki mutum shikenan babu wani abu da zai saura cikin abinda ya tara wa min shamlika man tadama haka nan kuma za ta raba ka da iyalin da ka dau lokaci kana tsara malai ce wala tadfa'uhu bi kaffaratil amwali wala bi quwwatil khadami ita mutuwa ba fa a iya tunkuɗe ta bi kasratil amwali da yawan dukiya da ma'abocin mutuwar yake da shi wanda ta zo ɗauka duk yawan dukiyarsa idan shi ne ɗan ƙaru na wajen dukiya wanda ba a taɓa yin mai kuɗi irinsa ba mutuwa ta zo ta tafi da shi Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana ishara game da ɗan ƙaruna sai da ɗan ƙaruna ya ci kwalliya ya yi shiga ta ji da isa ya sa kaya masu matuƙar tsada aka shirya dawakai aka fito ana kilisa ana ran gadi haka Allah maɗaukakin sarki ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi haka ya fito a cikin mutanensa a cikin ado da kwalliya da ƙawa duk wani kuɗi da za a kashe dan a yi riga ko dan a shirya doki ko dan a yi kayan kyale-kyale duk an yi haka ya fito mutane suna ta sha'awar abin da yake da shi na dukiya qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin azim waɗanda duniya ce kawai a gabansu suna ta fata suna ta sare ina ma mu Allah ya ba irin abin da ya ba qaruna lalle qaruna ya dace haka suke cewa yana cikin tafiya Allah subhanahu wata'ala yayi wa ƙasa tsawa ta buɗe ya shige ciki ta rufe shi kenan kawai an shafa an shafa babansa فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الظالمون Allah subhanahu wata'ala ce fa khasafna bihi sai muka kifa da shi muka rubta ƙasa da shi wa bidarihi da gidan da yake ji da takama da shi al'arba muka rubta ƙasa da shi ma'ana yan uwa da ƙaruna da dukiyarsa da gidansa duk haka Allah madaukakin sarki ya rubta da su gaba ɗaya gaba ɗaya saboda duk ƙarfin dukiya da wani zai tara a yanzu yan uwa yadda ake hasashen dukiyar ƙaruna ta ninka tasa dan yadda Allah maɗaukin sarki ya siffanta dukiyar ƙaruna ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah Allah ya ce mukullayen da ake bude taskar ƙaruna ba wai ita taskar ba a'a mukullayen za su nauyayi mazaje zarata majiya ƙarfi in aka ce al'usba su ne adadi na mutane adadi na mutane waɗanda sun kai goma ko goma sha biyu ko abin da ya kama da haka kamar yadda ayan annabi yaqub alayhi salam suka faɗa wa nahnu usbatun inna abana inna abana lafi dalalin mubin ko suka ce ai mu wasu tawaga ne na mutane to a ce kawai mu kullun da ake bude taska mu kullun taskar fir'auna suka tattara majiya karfi Allah madaukakin sarki talatanu tana nauye su kaga samu mai dukiya irin na fir'auna ko yanzu ai sai an tona to amma da mutuwa ta zo ya hana bai hana ba to ballantana wanda dukiyarsa bata kai ta fir'auna ba Allah madaukakin sarki ya samu dace shi sa malai cewa la tadfa'uhu ba a iya tunkuɗe mutuwa bi kasratil amwali dan yawan dukiya da mutum ya tara wala bi quwwatil khadar da mutum sojoji da masu tsaro da wanda suke kewaye da mutum waɗannan duk lokacin da mutuwa ta zo ta ɗauke shi ma ba su ma sani ba sai dai kawai su duba su ga baya motsi shikenan an gama annabi suleiman alaihi salam ya isa ishara akan haka annabi suleiman alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulki da ya mallaki mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi kai hatta iska allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar ya sarrafa ta fasakharna lahu ri'a tajari bi amrihi ruha'an haisu asab washayatin kull banna'in wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfat subhanallah Allah ya ce Allah ya yassare masa iska fasakharna lahu riya sai muka yassare masa iska ruha'an haisu asab duk inda ya ga dama ya ce kawai ta je in za a yi tafiya akwai private jet da shugaba yake da shi shi annabi Sulaiman alaihi salam sai dai kawai a shimfiɗa abin abu abin tafiya kowa ya hau sai ya ce iska ɗauke muke kai waje kaza wali Sulaiman riha guduwa shaharun wa rawahu shaharun tafiyar da iska take da annabi Sulaiman tafiya daga safe zuwa yini tafiyar safe zuwa zuwa kakace azhar tafiyar wata guda ce idan akan abin hawa ne na sifiri haka daga azhar zuwa faɗo rana shine wa rawahu hakina shi ma tafiya ce ta wata guda haka iska ya ce masa amma Allah maɗaukakin sarki ce falamma lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Suleiman alaihi salam babu ma wanda ya sanya mutu ta ɗauke shi ya dogara sanda haka ya dogara sanda haka yana ba da umarni ana aiki mutuwa ta zo ta ɗauke shi su kansu wanda yake ba wa umarnin ba san ya rasu ba ba san ya rasu ba sai da wata dabba dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati min sa'ati Allah madaukakin sarki ce sai da wata dabba ta zo ta'kulu min sa'ata sai da ta zo ta ci sandarsa ta rarake sandar sandar ta faɗi sannan sai Annabi Sulaiman ya biyo sanda shi ma sai faɗi sai sai gane ya mutu shi ne suka ce da mun san ya mutu za mu yi ta zama a cikin azaba haka to ka duba mulki irin na Annabi Sulaiman duk wannan rundunar da Allah ya tara masa lokacin da mutuwa ta zo ta ɗauke shi tare da cewa annabin Allah ne manzo ne bai biya ga Allah madaukakin sarki ya kuma mutumin kawai ta san ku ba za ƙara mulki irin na annabi Sulaiman alaihi salam ba wallahi babu wani wanda ya isa ya mulki rabi rabi na annabi Sulaiman ya mallaki rabin rabin abinda annabi Sulaiman iya abinda zaka iya mallaka dan uwa shine mutane kawai amma ko aljanu kai ka dan ka sarrafa su ko aljanu ballantana tsuntsaye ballantana dabbobi ballantana iska babu babu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi kansa wata rana da wani aljani kamar yadda ke cikin sahih muslim wani aljani ya kawo masa farmaki yana sallah annabi ya kama shi ya shaƙe shi annabi ce sai da na ji danshin yawun wannan aljani a hannuna in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ce da ba dan na tuno da addu'ar dan uwana Sulaiman alaihi salam ba da sai na daure shi a ɗaya daga cikin dira kuma sallaci yaran Madina su wasa da shi washe gari shi aljanin fa annabi ce da sai ya ɗaure shi a darka yara su su ta wasa da shi amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya turo da addu'ar dan uwansa annabi Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani baiwa ta mulkin da bai kama wani na bai kamaci irin wannan mulkin bayana ba sai annabi ce sai na tsale shi sai ya tafi saboda wannan saboda haka yan uwa mutuwa ba wanda take jira ba wanda take bari mala ya ce wa nadimta ala tafriqi ghayatan nadami ghayatan nadami karshe wajen nadama fa ya ajaban mala ya ce yi mamaki li'ainin tanamu ga idanuwar da za ta kwanta ta yi ta sharar bacci wa qalibuha lam yanam amma mai neman ita idanuwar ko ma'abocin idanuwar lam yanam shi baya bacci ita ce mutuwa ta bata mutuwa neman ka take kai kullun kawai abin da take jira lokacin kai ta dauke ka kai ba wani kimtsi ko shiri da take mata idan ka kwanta a kan shimfiɗa tun farkon dare sai ƙarshen dare tun farkon dare sai ƙarshen dare ba tashi kai sallah ko ka kimtsa babu wannan malai ce mata ta hazaru mimma tu'adu wa tuhaddadu sai yaushe za ka kiyayi ka firgita karazara mimma tu'adu daga abin da ake maka alkawarinsa na narkon azaba wa tuhaddadu da kuma abin da ake tsoratar da kai shi sai zuwa yaushe za ka tsorata ka gane wannan abin da ake ga maka ba fata tsuniya ba ce gaske ne wallahi in ka mutu ba tare da ka ba Allah madaukakin sarki ba sai abin ya riske ka wa mata tadrimu narul khawfi fi qalbika wa tatawaqqadu malaci har zuwa sai yaushe ne wutar tsoro za ta ruru a cikin zuciyarka kuma ta huru da kalmar tabrimu da ta tawakkaru duk abin take nufi a larabci shine rura abu iza abu a rura wuta a rura a izata har sai zuwa yaushe zuciyarka za ta yarda wutar tsoro ta ruru a cikinta duk abin da kake yi marasa mara kyau ka gane abin nan ba shi da kyau ka daina saboda ka tuno azabar Allah maɗaukakin sarki ka tuno narkon azaba da aka yi ga masu irin zanubin ka sai yaushe mutum zai wannan ila mata hasanatuka tabmahin wa sayyi'atuka tajaddad har sai yaushe ne ayyukanka na alkhairi kullum tabmahin suna zaizayewa shine tabmahin ai talasha idan abu ya tafi babu shi sai a ce masa talasha ko tabmahin har sai zuwa shi ayyukanka na kirki kullum karewa suke yi raguwa suke yi a lokacin da kuma sayyi'atuka munanan ayyukanka tajaddad su kuma ƙara jaddaduwa suke sababbi ma ake ƙara yi har sai zuwa yaushe zaka gane irin wannan halin da kake ciki ka gyara malai ce ila mata wai sai zuwa yaushe la yahuluka zajrul wa'iz wa in shaddada har sai zuwa yaushe ne zaka gane abin da kake ba daidai ba malai ce la yahuluka zajrul wa'iz wa'azi ko gargadi ko jan hankali na mai wa'azi la ya huluka baya damunka wa in shaddada ko da ya tsananta wajen wa'azin nasa ko da ya tsananta sai ka ga baka shiga cikin wata damuwa ba ba abin da ya dame ka ila mata anta bainal futuri wat tawani tataraddad har zuwa yaushe ne za ka yi ta kasancewa a tsakankanin gajiyawa da kosawa za ka yi ta kaiwa da komowa a cikin wannan ba za ka yi wani aiki na kirki ba kullum ka gajiya da wannan ka kosa da wannan har sai zuwa wushi za ka gane abin da kake yi mata tahdharu yawman fihi al-julud tantiqu wa tashhad dan uwa har sai zuwa yaushe ne za ka kiyayi ka firgita ka tsorata yawman ga wani yini fihil juludu wanda a cikin wannan yinin fatin jikin mutane fatar jikinka tantiku za ta yi magana wata shaɗu kuma ta ba da shaida a kanka har sai zuwa yaushe ne Allah maɗaukakin sarki ce hatta idza ma ja'uha juluduhum bima kanu ya'maluna wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'una Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da suka zo mata shahida alaihim sam'uhum jinsu zai ba da shaida akan su ganin su zai ba da shaida akan sai Allah ya ce wa juluduhum da fatin su fatar jikinka wannan fatar wallahi duk abin da kai sai ta yi magana nan tashin alkiyama magana za ta farta magana irin wacce kake ji kake fahimta ta ce kayi kaza lokacin ba baki ake magana ba baki an gimtse shi saboda baki shi ba shi da gaskiya zai iya yin ƙarya sai a ce baki ya shiru kawai ji jin ka shi zai bada shaida ganin ka ganin da kai shi zai bada shaida ya ce na ga kaza na yi kaza na yi kaza ma'ana kunne da ido su za su bada shaida sannan fata jikin mutum idan mutum ya ga al'amarin ya kai inda ya kai bala'in ya kai bala'i lallai wannan rana babu wasa a kanta sai ya gaya fatan jikinsa wa qalu li juludim sai su rinka cewa da fatan jikinsu lima shahidtum alaina dan me za ku rinka bada shaida akan mu kuna bada shaida mara kyau akan mu bayan tare muke muna ku ne sai fatan jikin mutum ta ce masa qalu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay Allah da ya bawa komai ikon furci mu bayan shi ba mu ikon muke furta muke furci huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'una to malai ce shin kana tuna irin wannan rana kuwa da za ta zo komai na jikinka ya magana ƙafarka idanka kunnanka hannunka duk su ba da shaida yau mata shaɗu alayhim alisinatu mu aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna yawma idhi yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin mala yace mata tatruku ma yufni fi ma la yanfudu har sai yaushe ne tatruku ma yufni zaka kyale abinda yake karewa fi ma la fi ma la yanfudu zaka zaka bar abinda karewa yake cikin abinda shi zartewa yake ci gaba shine sai zuwa yaushe zaka kare abinda yake na duniya ce ka mai da hankali zuwa ga abin da ke zai tada ka ga Allah maɗaukakin sarki mata ta hubbu bika fi baharil wajdi rihul khawfi war raja'i har zuwa yaushe ne iskar tsoro da kuma iskar sa rai tsoro da sa rai waɗannan abubuwa su ake so musulmi ya rinka rayuwa tsakanin su ka rinka rayuwa tsakanin tsoron Allah maɗaukakin sarki da abin da ke wajen sana azaba ka rinka rayuwa akan abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala kana sa rai kara kwaɗayin abin da ke wajen sa na rahama kowanne musulmi abin da ake so ya rinka yi kenan idan kana rayuwa an fi so ka rinjayar da bangaren tsoro ya kasance tsoro ya fi yawa a cikin zuciyarka sama da sa rai idan kuma ka kusa mutuwa an fi so ka rinjayar da bangaren sa rai don a lokacin da Allah zaka koma amma lokacin da kake raye yanzu to ka rinjayar da bangaren tsoro eh kaji kana tsoron azabar Allah madaukakin sarki kana tsoron kamun Allah madaukakin sarki amma gefe ɗaya kuma kana sa rai kana kwaɗayin abin da ke wajen Allah na rahama da aljanna da abin da ya tanadi kyakkyawa ga wanda suka bi shi shi ma duk kana so kuma kana kwaɗayin sa Allah subhanahu wataala ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaba shine tsoro da kuma sa rai to malam yace har zuwa yaushe ne iskar tsoro da sare za ta kada a cikin kogin tsa'iman idza saja wai sai zuwa yaushe ne zaka fara tashi ka tsaya idan dare ya duhu sai zuwa yaushe aina allazina amilu maulahum wanfaradu wai ina waɗanda suka mu'amalanci ubangijinsu mu'amala mai kyau wanfaradu suka kadaita daga su sai shi suna bautata masa suna ina wa qamu fi duja suka tsaya a cikin duhun dare shine adduja suka tsaya a cikin duhun dare wa raka'u wa sajadu suka yi ruku'u suka yi sujada me suke kenan sallah suna ta sallah wa qaddamu ila babihi fil ashari wa wafadu suka gabata zuwa kofar Allah madaukakin sarki dan neman abin da ke wajensa na rahama fil ashari a lokacin sahur dab da bullowar alfajir lokaci ne mai tsada irin saura bai fi minti talatin a kiran sallan ƙarshe ba alfijir ceto to nan lokaci ne mai tsada da bayan Allah ba sa sakaci da shi a lokacin galibi an gama sallar kiyamar lalle sai kuma tsaya ta istighfari ta istighfari eh wal mustaghfiruna bil bil ashari masu neman gafara a lokacin sahur yace wa wafadu kuma suka halatto a wannan lokaci wa samu suka yi azumi hawajiran nahari a lokacin da yini yake da tsananin zafi tsananin zafi na yini za su yi azumi ga yunwa ga kishirwa fasabaru amma suka yi haƙuri wacce ta hadu suka yi ƙoƙari don dacewa da abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala mala cewa laƙadi saru wata khallafta wa ma wa fataka ma wajadu malai cewa laƙar saru haƙiƙa sun wuce irin waɗanda suke wannan aiki na alkhairi sun tafi wata khallafta kai kuma sun baka ka zo kana bayan su wa fataka ma wajadu abinda suka samu na alkhairi ya riga ya wuce ka ya riga ya kwace maka sai dai in kai kokari makamancin nasu wa baqita fi aqabihim sannan kai saura bayan su bayan sun wuce kai kuma kai saura kana nan har yanzu wa in lam talhaq ba'du duk da cewa bayan su kai ma zaka je ka riske su zaka je ku haɗe da su Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace ya na'imal layli mata tarqud ya na'imal layli ya wanda yake kwantawa da daddare ta bacci kam tarqud shine abin da yake na daidai a baitin za ku ga littattafan mu da an sa mata ko to sai ka gyara shi da kam kam tarqudu wai har wanda lokaci zaka ɗebe kana ta bacci ne ummiya habibi yace tashi ya kai masoyi qaddana al-maw'idu lalle fa lokaci ya batso ya kusa lokacin mutuwa ya matso ka kusa ka sani ko baka sani ba man nama hatta yanqadi laylahu wannan ma sai a gyara yanqadi ne za ku ga kamar babu wannan nunu din ko yawa man nama hatta yanqadi lailahu wanda ya tabacci har ya shafa daransa lam yablughil manzila au ya jihada ba zai taɓa kaiwa masauki inda yake so ya kai akan lokaci ba au ya jihada ko kuma ya iya ƙoƙarin samun abin da ake so a samu ya ce faƙulli zawil albabi ka gaya wa ma'abuta hankali da nutsuwa ahli tuƙa ma'abuta tsoron Allah da kiyaye dokokinsa qantaratul arabi lakum mau'idu gada da za a bujiro da mutane akan ta ita ce sira'i a wajen ku ita ce ranar haɗuwar ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon wuce sira'i cikin sauƙi ba tare da samun cikas ba ta wani ke kowanne babi daga cikin babin littafin nasa da wa'azi wani lokaci kuma da 'yan baitoci domin ɗeba kewa alkabiratun rabi'atu wa salafun babban laifi na arba na talatin da hudu mala ya ce babban laifi na talatin da hudu shine addayus addayus shine mutumin da baya kishin iyalinsa haka ce iyali ya kunshi matarsa da 'ya'yansa baya kishin su almustahsinu ala ahlihi wanda yake kyautata mummunan abu wa iyalinsa iyalinsa za su yi abin da bai dace ba amma ko a jikinsa wani lokacin ma sai kaga shi yake jin daɗi idan sun yi abin da ba daidai ba wal qawadu da kuma kawali shine al qawad idan ma baka sani ba sai malai fassara maka yace as-sa'i wanda yake kai komo yake kokari bainal isnaini bil fasad tsakanin mutum biyu wajen ya ga ya hada fasadi shine al qawad da wasu shine kawali ɗan uwa adda youth shine duk mutumin da baya kishin iyalinsa ‘ya'yansa da matansa musamman ɓangaren mata ake nufi ‘ya'yansa da matansa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa duk mutumin da ya yi aure ya sami iyali Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kula da ɓangarori guda biyu na mutum ɓangare na farko shine ɓangaren gangan jikin mutum dole ne mutum ya kula da cin iyalinsa da shan su da kuma kula da duk abin da yake da alaka da lafiyarsu kun wannan duk gangan jiki ne ko wannan duk dole ne akan akan miji yayi dole ne kawo ci ya ba da sha inda za a kwanta idan babu lafiya dole ya samu magani wannan bangaren gangan jiki kenan bangare na biyu kuma dole ne ya kula da bangaren ruhin su duk abin da zai hada su da Allah madaukakin sarki duk abin da zai ja musu fushin Allah madaukakin sarki to dole ne ya gargade su ya guje su wannan biyun dole ne yadda kaga dole ne ka samu abinci to dole ne kuma ka kula da iyalinka kada matarka ce abin da zai kai ta zuwa ga fushin Allah madaukakin sarki idan ta yi dole ka yi faɗa dole ka yi gyara dole ka nuna fushinka inda ka kamata ka nuna fushi inda za ka yi nasiha ka yi nasiha inda za ka yi rarrashi ka yi rarrashi inda za ka yi faɗa ka yi masifa ka yi faɗa ka yi masifa dole ne ina fata an fahimta dole ne kai inda ya kamata ma lokacin ka sa bulala kai ka sa bulala kai dole ne duk mutumin da ya gaza yin wannan yana gani ana sabo a gidansa matarsa tana abin da bai kamata ba ‘ya'yansa suna abin da bai kamata ba yana gani ya zuba ido ta wannan shine da yusi dan uwan fahimta da kyau baya kishin iyalinsa to shi irin wannan da yusin za ku ji irin narkon azaba da Allah madaukakin sarki ya masa Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka shi ma don mutumin da yake ƙoƙarin haɗa wani da wata don fasadi ya afirka tsakanin shi ne alkawat to shi ma wannan ya shiga cikin duk abin da muke bayani a kansa haramun ne ko da kai a matsayinka na namiji ba kai zina ba amma ka haɗa namiji da mace su zina duk abin da za a baka na Allah kai ma za a baka irinsa haramun ne ka haɗa namiji da namiji ɗan uwansa su yi luwaɗi duk abin da suka samu na alhakin luwaɗin nan kai ma sai an haɗa ka sai an baka kamar yadda kuma haramun ne mace ka haɗa ta ko wani haɗa ta da mace ‘yar uwarta wannan abubuwan da na gaya muku duka abu ne da ya riga ya zama ruwan dare a cikin al'umma sannan akwai wanda shi fa aikinsa kenan kawai kawali ne wallahi tallahi ‘yan uwa shi aikinsa kawai shine samo wa manyan mutane masu bukatar mata a samu bukatar mata ya je samu musu wallahi ‘yan uwa suna na shi sana'a kenan ya ci da iyalinsa ya sai mota ya gina gida duk da wannan mummunan ƙazamin kuɗin yake waɗannan abubuwa duka yana nan Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu malai ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika والزانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين wannan aya ƴan tana cikin suratul nur aya ta biyu Allah subhanahu wataala ya ce azzani mazinaci namiji la yankihu ba zai auri kowace irin mace ba illa zaniyatan sai matar da take mazinaciya kaga ƴar uwarsa kenan ko aw mushrikatan ko matar da take mushrika sai Allah ya ce wazaniyatu haka ita ma mazinaciya mace la yankihuha ba mai aurenta a cikin mazaje illa zanin sai wanda yake dan uwanta ne mazinaci aw mushrikin ko kuma aw mushrikun ko kuma wanda yake mushriki ne sai Allah ya ce wa hurima zalika alal mu'minina irin wannan aikin an haramta shi ga mu'minai gaba daya wannan aya ɗan uwa kamar yadda na faɗa tana cikin suratul nur tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke mafiya iskali wajen tafsiri a cikin ayoyin al'urani gaba ɗaya ita wannan ayar abu abdullahi al-qurtabi a cikin littafinsa aljami'ul ahkam al-qur'an tafsirinsa kenan ya kawo maganganu kusan guda shida wajen kokarin me ake nufi da gabar azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika to amma dai tunda ba gabar tafsiri bane zan dauki guda biyu kawai dan mana bayanin su a takeice magana ta farko shine malaman da suke cewa kalmar annikahu da Allah ya ce azzani la yankihu mazinaci ba zai auri kowace irin mace ba illa zaniyatan sai ya uwarsa mazinaci au mushrika ko mushrika suka ce abinda ake nufi da annikahu shine alwata'u shine saduwa ma'ana mazinaci ba zai sadu da kowace irin mace ba kaga ka ba don kwan fahimci wannan saboda kalmar annikahu a larabci tana zuwa da ma'anar me alwata'u kamar yadda wannan fassara ita ce fassarar da malam abdullahi dan abbas allah kara masa yarda tarjumanul qur'ani ya tafi akanta da shi da wasu daga cikin malamai da suka zo a bayansa yace abinda wannan aya take nufi shine annikahu bi ma'ana alwata'u aya ta zo a cikin suratul baqara wacce take nuna annikahu abin da yake nufi shine me alwaqau Allah subhanahu wataala yana bayani game da idan mutum ya saki matarsa saki uku sai Allah ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu haka ne aiko Allah madaukakin sarki ce fa in tallaqaha mutum ya saki matarsa sau daya maybe an sasanta an dawo ya ƙara na biyu an sulhunta an dawo sai Allah ce to fa in tsallaqaha idan yayi gangancin yin na uku ya sake ta saki na uku sai Allah ce fala tahillu lahu daga lokacin bata halatta a gare shi ba hatta tankiha har sai ita matar ta sadu ta yi auren da ta sadu da mijin dan an nikawo a nan wajen ba aure kadai ake nufi ba an gane idan da namiji zai saki matarsa saki uku sai wannan mijin ya je ya aure ta aure sahihi wanda ba auren kisan wuta ba sai ya zauna da ita bai sadu da ita ba sai ya ƙara sakinta shi wannan da ya sake ta haramun ne ƙara aurenta ɗan uwan fahimta haramun ne ƙara aurenta shi wannan na farkon da ya sake ta saki uku haramun dole idan ya aure ta kuma sai ya sadu da ita kaga an nikahu bi ma'ana menene anan wajen alwata uke na shi sa fala tahillu lahu ba ta halatta a gare shi ba hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani namijin auren da aka sadu wanda ba shi ba to a lokacin idan shi mijin na biyu ya ga ba ta yi masa ba ko wani abu ya haɗa su ya sake ta to wancan na farkon zai iya koma ya aure ta babu matsala insha Allah ta'ala kaga a nan wajen malamai suka ce abinda ake nufi da annakahu shine alwata'u saboda haka abdullahi da abbas da wasu daga cikin malamai suka fassara wannan gaba azzani la yankihu da ma'ana mai alwata'u to kaga wannan fassara galibi babu iskali akan ta sosai ko dan abinda zaka ce shine mazinaci baya saduwa ko baya yin zina da kowace irin mace sai mazinaciya wacce dama bata san bata kiyaye hurumin Allah madaukakin sarki ba aw mushrikat madaukakin sarki ba ta da kima wajenta sai ta kema hurumin Allah madaukakin sarki ta je ta saba Allah to kaga dama yana faruwa ko mazinaci zai iya yi da musulma amma mazinaciya ko ko mushrika arniya ita ma mazinaciya dai ana yi ko ba a yi ana yi fassara ta biyu ita ce fassara kuma da sababin nuzul galibi ya zo a kanta duk littafin tafsirin da aka duba za ga galibi sababin nuzul ɗin da suke kawa abin yana nufin aure ne ba saduwa ba shine faɗin Allah subhanahu wata'ala azzani la yankihu mazinaci baya aure ba zai aura ba illa zaniyatan sai wacce take mazinaciya aw mushrikatan sai mushrika to iskalin da zaka samu anan shine shin ya halatta ashe mutum musulmi mazinaci ya aure mushrika an gane ya halatta mazinaci ya aure mushrika kenan yanzu bai halatta ba bai halatta ba baya halatta mutum musulmi ko da mazinaci ne tunda mazinaci ba musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne baya halatta je samu shirka ya aura to kaga idan ka fassara abin da aure sai ya baka wannan abin da na ambata kenan yan uwan fahimci abin da ke ko hadisi ya zo a cikin sunan na imamu turmizi akwai wani mutum da ake ce masa marsad ibn abi marsad sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani irin mutum ne da wata irin jarumta lokacin da sabai suka yi hijira daga garin makka suka koma madina to irin bu'afa'ul muslimina masu rauni daga cikin musulmi wanda ba su iya gudowa daga garin makka su dawo madina ba shi ko mutum ne mai karfi sannan ga gudu sai ya baro garin madina sai ya to garin makka da daddare sai ya shiga cikin garin Madina babu wanda garin Makka babu wanda ya san shi babu wanda ya gan shi kai sai ya lallaba ya samu irin waɗannan mutanen sai ya ce zo mu tafi saboda haka zai goyi mutum a bayan sai ta gudu sai ya kai shi Madina an fahimta shi haka yake yi saboda haka ya ɗebo mutane da yawa ya kai su daga daga daga Makka mai da su Madina mutum ne kakkarfa ka kuma gudu to wata rana shi yake ba da labari cewa ta rana ya shigo garin maka zai irin wannan aikin nasa da ya saba ya zama sahabi sosai sai ga wata mata da ake ce masa ake ce mata anak kuma suna harka ita mata irin karuwan nan ne to ya santa kuma suna harka a lokacin ba haramta ba an fahimta saboda haka yana lallabawa yana lallabawa sai ta ganshi sai ta gane shi tunda da ta san ta san kayanta sai ta gane shi a'a wane alhamdulillah ai na dade ina neman ka shi ke ne sai ka wani a waje na sai ce a ma'azallah da ke nan kika sani zai tuba haramun ne Allah ya haramta sai ce a haka zamu yi da kai jama'a ku to gashi gashi gashi sai ce masa ihu saboda ka mutanen maka sai suka taso masa suka biyo shi yana gudu suna da yake ya fi su gudu sosai ya je samu wani dan loko ya je fada ya buya suka to suna nishi suka zo suka za a wajen yace yana jin ɗaya daga cikin su ya tuko wannan sai yake fitsari ce fitsarin yana taba jikinsa amma ya shiru sai da suka gama fitsarin suka koma ba same shi ba sai koma garin Madina sai da ya garin Makka sai da ya dauko wannan mutumin mutumin da ya dauko wa sai da ya dauko shi ya mai da shi garin Makka garin Madina afwan to da safa shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an kihu anakan ya rasulullah wacce matar na santa kuma mun yi ma'amala ita tun lokacin jahiliya amma yanzu ga musulunci kuma karo ce ta yanzu tana kayan ta bata tuba ba tunda ta ce ai zai kwana a wajenta kaga tana nufi su gaba da abin da suke da kenan sai ke tambaya annabi ya rasulullahi za a bani dama na aure ta to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shiru bai bashi amsa ba sai da wannan ayar ta sauka sai annabi ya kira shi ya ce ina marsad sai gashi ya ce to zo aya ta sauka sai annabi ya karanta masa الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكوها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين في النبي تمس لا تنكحها كذا كأوريتا أكرمت أكرمت مس أورنت shikenan ya haƙura kuma annabi yana gaya mata shikenan duk san da yake mata kuma ya zubar yanzu in san annabi tsira san Allah da annabi ya- ya fi santa kenan shikenan to galibi malamai suna kawo wannan hadisi a matsayin sababin nuzul na wannan ayar kamar yadda muka ji amma fassara ta farko wanda take ke bayani akan abin da ya shafi zina wanda shi malam Abdullahi dan Abbas ya rinjayar wannan fassara ta fi dacewa da ma'anar ayar ina fata an fahimta Allah iyakaci gaba ta ƙarshe a cikin ayar da Allah madaukakin sarki ce wa hurrima zalika an haramta hakan alal mu'minina game da mu'mini masa rahama yace da wannan gaba ta ayar ne yake nuna mana ashe bai halatta haramun ne mutum musulmi kamamme kai da kake kamamme ba ruwanka da biye biyan mata ka je ka samu wata karo bata tuba ka aure ta ce haramun ne dan uwa an fahimta da kyau hakan haramun ne kuma macen da take kamammiya babu ruwanta da biye biye ta samu wani wanda yake kan ganiyarsa ta neman mata ta aure shi a lokacin haramun ne baya halatta amma idan shi namijin ya tuba ya daina to shi kenan babu laifi da shi da wanda bai bi duk ɗaya ne saboda haka wannan ayat ta faɗa a kansa kenan ita ma macen idan ta tuba ta daina sai istibra'i to babu laifi sai mutum ya aure ta amma abin da ake nufi lokacin da take cikin yi kace zaka aure ta haramun ne sai malamai suka ce shi sa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana marsad auren anak saboda a lokacin tana kan gane yin wannan aiki ko bata tuba ba sai annabi ce kada ya aure ta saboda haka idan wani ya ga wata mai zaman kanta ya ga yana so ya aure ta to in zai iya yi mata wa'azi ta daina abin da take shi wajibinsa na farko kenan dole ya mata wa'azi ta daina baya halatta ya je aure ta tana karuwanci na biyu sai a bata ta istibra'i shi istibra'i kuma yan uwa jini ɗaya ne kawai zancen da ya fi inganci tare da cewa maza mutum maliki ana yin jini uku ne kamar kamar kamar abin nan din idda saki to amma dai abin da ya fi jini ɗaya ne tunda abin da ake so a samu shine mai istibra'in rahim shine kubutar mahaifa kawai ya kasance an gane ba ta da ciki shikenan kawai saboda idan ta yi jini daya ta yi tuba tobatan nasuwan babu laifi sai a ji a daura masa aure in ya so sai ya ji kuma da abin da zai biyu baya ba haka bane na maganganu da sauransu wannan ba shi zai iya ba sai ka kyale shi sai ka kyale shi eh sai ka kyale shi haka al'amarin yake akwai hadisi akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai sun yi magana akan hadisin wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasulallah inna ra'ati la taruddu yada lamisin ce ya rasulallah wallahi mata ta fata akwai matsala annabi ya ce menene ya ce wallahi ba ta mai da hannun duk wanda ya kawo mata ya kawo mata tabawa duk wanda zai taba ta ba ta dauke jikinta ko ta mai da hannunsa ma'ana me take yi kenan tana neman neman maza cikin hadisi annabi ya ce tsallikaha je ka sake ta kun san abin da ya ce wannan mutum ya ce ya rasulallah ina son matata kana son mace ka ce to zai rike ta a haka ba shi kenan ba wasu malamai sun yi sun ci hadisin da akwai maganganu a kansa amma akwai irin wannan yan uwa akwai fa da gasken da gasken wallahi akwai akwai akwai wannan hizba da yake ban labari yake cewa an kawo musu kes irin wannan matarsa ce ta aure kirikiri ya shine ya kama saurayin da yake neman matarsa shi ne kama shi ƙiri-ƙiri kama sai sosai sosai wayarta ya ɗauka suna cik da sauransu haka da sauransu har ya nuna ita ce take ci gaba ta bar wayar ta fita ya nuna shi ne ita ya ce mutumin ya fita ne tun washe ya kaɗa shi ne fa yake faɗa tun washe ya kaɗa yi wani wajen ya tafi da za ka shigo ne yanzu ya ce kai ai ka dai shigo ka daure ka shigo ce wallahi ba da tsawa kawai sai ga saurayi akan lifan ɗinsa ya zo ya faka gidan wani fa saboda tsaba ƙarfin hali ya zo shi kuma ya samu taɓarayarsa a gefe ya aji wala yana shigowa yana shigowa ya soke mai kafaɗa ya kai mai duka dai bai same shi ba dai ya tashi gudu ya karya shi ya karya shi dan irin wani da an samu tsautsayi zai kashe shi ne zai kashe shi ne ko shakka babu to yake ban labari ce lokacin da suka zo hizban ma a kare yake bal bal a kare yake to amma abin mamaki shine lokacin da ake mai da zance akan matar tasa shi ya ce yana son matar sa haka sai a mata dai wa'azi wallahi ina gaya muku shi dai kawai a mata wa'azi mata wa'azi irin wannan suna da yawa eh shi sa an kana jin labarin wanda kawai sai dai kawai kai mai kabara guda hudu to gawa ce kawai a to dan namijin da za a ce matar mutum matarsa tana neman maza dan Allah ka ci gaba da zama da ita tsakani da Allah wannan ba kishi Allah dai kiyaye ma eh Allah ya kiyaye عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace salafatun wasu mutane guda uku la yadkhuluna aljannata annabi yace ba za su taba shiga aljanna ba al'aqu liwalidayhi na farko shine wanda yake saba wa iyayensa guda biyu yake bata musu rai baya jin magana su baya musu biyayya na biyu annabi ya ce wa dayyuf shine mutumin da baya kishin iyalinsa wannan wanda muke magana akan sa kenan annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba sannan wa rajlatun nisa da mace mai kokarin kamanceceniya da maza mai kokarin zama namiji ita ma annabi ya ce babu ita ba shiga aljanna ita ce dole sai ta zama namiji what man can do kenan kuma man can do beta eh sun ce ma wai beta ne ko kuma ƙarya ne ba wallahi ƙarya ne akwai wani akwai Allah madaukakin sarki ce walil rijali alaihin na daraja alqawwa alrijalu qawwamuna ala nisa ke cewa woman kan dube ta wallahi ƙarya ne za ta yi abin da za ta yi eh za ta yi abin da za ta yi amma ina wani mace za ta yi abin da namiji zai saboda Allah ta je ta je ta aikin ƙarfi ta gani yawa malam yaya a ɗora mata bugu guda biyu na masara aka na'am na'am eh na'am eh Allah kyauta wallahi disharin wannan disharin turan yamma ne wallahi disharin turan yamma ne wato kun kuka kalli target ɗinsu mamu ne wallahi musulmi wai yadda matansu suka fito a waje suke a tambaɗe haka suke so matan musu zama wallahi burin su kenan kawai inda za mu yi musu wannan mu yi musu abin da suke so shi kenan kawai mu matan mu kullun da hijabi tana cikin gida a zaune an ce ta zauna a je a nemo a sha wahala a kawo mata ta dafa wai shine abin da mata yanzu ku duba duk an cika duniya mata su nemi sana'a su nemi sana'a dan Allah ba haka bane kana gida kuna zaune da lafiya kama zaman lafiya da mata kamata ka daga maka hankali sai ta yi sana'a ita ba ta gaji da zaman banzan nan ba fa ci kana ta ba ba sha karasa mata ba amma wai sai ta yi sana'a haka kawai mata ba ta zama haka kawai yanzu ko ba ki da wata bukata ai akwai kaza akwai kaza ki rage masa to wai ce a sai a rage masa tsara tabbata a gare shi ina ne office din su na aiki mata yin saba ina ne office din su na aiki yanzu fa yanzu fa in ana bayani fa akan matan kirki da su fa ake buga misali fa da su ake cewa ai koyi to haka ne koyi kai kai kai ka fata kai nan ka tafi ne ma ina mata bata kai nan waye namijin waye a cikin ku kenan kun haifi yara waye zai kula muku da yara in kana da halin da aka dauko nani nani sai ta kula maka da yaro duk duniya wallahi yan uwa ba wanda zai maka tarbiyyar yaron ka da ya wuce ka Allah ina gaya muku duk inda zaka kai yaranka a mai tarbiya ba kamar kai da mahaifiyarsa ba amma ku duba duk mun yadda kuma duk gani muke duk ba kuma ana ta yi Allah ya kyauta yan uwa Allah ya shirye da mu wannan hadisi yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Imam Al-Hakim An-Naisaburi ya fitar da shi a cikin Mustadrak nashi Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Sunan Al-Kubra nashi Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' وروى النسائي أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام النسائي يا بتد حديث يتي حقيقة أن إرادة أمن تسارة تبتا أغريش يتي ثلاثة وسنو إمتاني قراء قد حرم الله عليهم الجنة حقيقة ألا من أبكين سركي حرم تامس الجنة مدمين خمر نفركو wanda ya dimanci shan giya shine mudminu khamri wanda ya riga ya, ya zama kawai shi in bai sha- in bai sha kayan maye ba baya jin daɗi to wannan annabi ya ce babu shi ba shiga aljanna dan sholisho dan wiwi dan kwaya dan banalin wanda in bai sha wa- duk su ne annabi ya ce ba su ba shiga aljanna eh sai dai in ya tuba in ya tuba wannan Allah madaukakin sarki taballahu alaihi ya ma mai tuba ya mutu a haka to Allah dai ya kiyaye kawai eh shi sa ina ba da shawara ƴan uwa irin waɗannan masu irin waɗannan laifuffukan lallai lokacin da suke kan laifin a rinka musu nasiha gwargwadon iyawa a rinka jan hankalinsu a rinka tsoratar da su a rinka firgitar da su a rinka gaya musu duk abin da ya kamata idan duk sun ƙi wannan a yi musu a biyo musu ta hanyar tsoratarwa da sauransu duk abin da ya kamata a yi musu idan duk sun ƙi ji sun ƙi denawa mutum ya mutu a haka to duk wani mutum kirke ya nisanci jana'izarsa kawai abin da ya kamata kenan a bar yan uwansa su je su wato irin wannan idan suka ga an wa ɗaya biyu wasu daga gaskiya ko ba su tuba gaba ɗaya wasu daga gaskiya su tuba wani shahara yana gida bai fito ba ya ke fitowa sai ya samu sai shi sai su aje a tattaro su suna kan bola suna madare a ce ku toga na kunan ku zo ku ɗauke shi wankan gawa ma a ce su je su yi masa Allah ko ina gaya muku a bar su su je su yi masa in suka yi masa wankan gawa suka haɗa shi a yadda suka ci kuku ya shi yadda suka ga dama a sa- a kawo maka abin nan ya take da suna makara a samu su ɗauka su je a ba su taibar a ce saka masa kabari su yadda ya ce su turbaɗe shi a binne shi a ce Allah ya ji kansa shi kenan a tashi a to gobe Allah sai kaga wani yana nisantar mutuwa a cikin a cikin irin wannan hanyar amma al'umma mai yanzu astaghfir Allah munafinci yayi yawa munafinci yayi yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh to a dama idan ka sa masa bana in dai baka sa masa ido ba ba ka san yana yi ba ai wato akwai yanayin da dole sai dattawa musamman masu shekaru akwai yanayin shekarun da idan ka kai duk wannan ka daina jin tsoron zargin mai zargi zagin mai zagi daina zamun ka mu kamar mu- yaro ne kai matashi ne kai shi irin irin wani amma ka girma ka kai wasu shekaru duk abin da za ka yi duk abin da za a yi kawai ka faɗa in dai gaskiya ce shi ne abin da ya kamata kwarai da gaske duk abin da ya kamata a yi na gaskiya ka yi shi duk abin da ya kamata a faɗa na gaskiya ka faɗe shi yaro ya ji ka bai ji ka ba shi kenan ko a lahira kuka je wallahi ka fita a hakinsa ka sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora maka shi kenan amma ni na ji tsoro kai ka ji tsoro waye zai waye zai yi kenan babu su kuma ba sa jin tsoron abubuwan da suke na saba wa Allah madaukakin sarki dole sai mun yi jara'a yan uwa sai an samu sun jajirce an yi Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la'aqu li walidayhi da mai saba wa iyayensa wa dayusu allazi yuqirru al-khabatha fi alihi da dayusi wanda yake tabbatar da saban Allah kazanta a cikin iyalinsa yana gani ana yi ba zai hana ba yana gani yarsa ya tafita matarsa ya tafita da shiga da bata kamata ba da shiga da mai bayyana tsiraici da sauransu yana ji yana gani bai zai ce komai ba eh wani ma amma matarsa ya tafita da irin wannan shiga zai ce kai amma kin yi kyau wallahi ko ce ta yi kyau sai ta fita mai gida ma ya ce ta kyau kai kuma kai waye kai akwai wani ustazu ustazu ne sosai abokina shi irin masu jara'an nan ne kawai ga wasu mata haka sun yi irin wannan shigar man- manyan mata ne da iya- da da ayyansu da sauransu sai hajiya sannun ku ta kuka zai musu nasiha akan titi sai ɗaya ta kalle ta ce malam daman kallon mu kake tun daga nesa ina kallo kallon mu kake tai kaza ina kake kallo wallahi ko yake ban labari sai kawai sai jikin sai sanyi ta ji dan Allah ki haƙuri wallahi wannan shege ban labari da kansa wallahi daga wa'azi daga wa'azi kaga kaga Allah ya taimake shi ko inda inda ta zo ta zo yi masa sharri sai ta ihu to ka gani mata kenan Eh, gaskiya ne a irin wannan dole mace ta maka sai ka tsorata eh gaskiya ne eh gaskiya ne warai Eh, sosai gaskiya ne gaskiya ne wannan haka yake wannan haka yake Allah ya sa mu dace ya'ani al-mustah al-mustahsan ala ahlihi na'udhu billahi min dhalik malaici abinda ake nufi da wannan shine mai kyautata mummunan abu wa iyalinsa malaici muna neman tsarin Allah da wannan qala al musannif rahimahullahu ta'ala malan yace faman kana yadhunnu bi ahli al fahisha wanda duk yake tsammanin alfasha ta bangaren iyalinsa yana tsammanin iyalinsa tana yin wani abu na alfasha amma wa ya taghafalu sai yake nuna kamar bai sani ba taghaful shine ka sani sai ka kamar baka sani ba sai ya nuna kamar bai sani ba yana sane li mahabbatihi fiya saboda san da yake mata yana san ta da yawa ba zai iya rabuwa da ita ba kamar wancan mutumin da muka muka misali da shi aw li anna laha alaihi dainan ko kuma a'a ba wai santa ne yana ce masa magana ba tana da bashi da take bin sa gane ya karbi wancan ya karbi wannan yana tsoro in yayi magana za ta ce wallahi sai ka biya ni kuɗi na eh to shi ma sai ya ji tsoro wa huwa ajizun kuma shi gajiyayye ne wajen ya iya biyan wannan abin da ke kansa aw sadaqan saqilan ko kuma akwai wani sadaki mai nauyi a wuyansa an yi aure bai ba ta sadakinta ba ai ana aure ba shi ko yawwa shi ne ake cewa lakadan ko menene ajalan ko yawwa to shi to babu laifi ai aure sai daga baya mijin ba shi da abin da zai biya ta sannan tana abin da bai dace ba yana tsoro in yi magana ta kai shi kara ta ce a ba ta sadakinta saboda wannan sai ya shiru mala yace aulahu atfalun sigar ko kuma akwai aya kanana da ke tsakanin su fatarfa'uhu ila alqadi idan ya magana za ta iya kai shi zuwa ga alkali wa tatlubu fardahum ta nemi ciyar wasu ta nemi abin da yake na wajibi akan yaranta dole sai ya bayar fa huwa duna mai yu'radu anhu shi kuma ba shi da abin da zai iya basu ba shi da abin da zai iya bajirwa ya bayar wanda zai iya daukar nauyin su kaga da duk abu ne da ya shafi gajiyawa sai ma ce wala khaira fi man la ghayrata lahu babu alkhairi kwata kwata ga wanda ba shi da kishi kwata kwata babu alkhairi ga wanda ba shi da kishi fa nas'alullaha al'afiyata ma ce muna roƙon Allah madaukakin sarki lafiya min kulli bala'in daga kowanne bala'i wa mihnatin da kuma kowace irin jarabawa innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai kyauta ne karimu kuma mai karamci ne Allah subhanahu wataala ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi mau'izatun zuwa kuma karshen fasalin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin